mai sauraro ibrahim abdullahi suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da labarin yadda kashi ya so ya haɗe sakamakon wata turka-turka da kuma dangantaka da ake zargin ta yi tsami tsakanin wani attajiri da kuma al'ummar unguwar fanshekara wanda ta kai ta kawo a wannan safiya har an yi ayarin motocin jami'an tsaro da kuma magina ɗauke da kayan aiki baya da tun a baya aka riga aka zube tarin bululluka a dab da gefen hanya sannan kuma a dab da kan wani sungume man bututun ruwa na ma'aikatar ruwa da ya wuce wanda ake zargin za a gine wannan waje akan wannan fayif kuma hanya ce wadda al'umma suke amfani da ita tun tale-tale wanda hakan ya sa al'ummar unguwar suka ga ba za su lamunta ba wancan attajiri ya zo ya wannan sabatta juyata hakan ta sa suka yo gangami suka yi tsayuwar daka amma dai tsarin cikin lumana duk da cewar riga jami'an tsaro abubuwan aka ga yanda aka yi kokarin rabe wannan kashi kowanne ya tsaya inda yake ba tare da ya haɗe ɗin ba amma dai yanzu haka muna wannan guri kuma muna tare da kusa kuma jagora hasalima mai unguwa a wannan yanki wanda za mu sada mai sararo da shi domin jin yadda abubuwan suke zuwa suna dawa cikakken suna da matsayi.
to ni alhamdulillah suna na mai anguwa a walu dan baba daga nan garin fashe shekara mun zo garin Allah ya waye mun waye gari da motocin yan sanda guda uku da jami'an tsaro da mutane da dugogi da tebura za a zo a haƙe kan hanya wancan karin mutanen ya kuma zuwa wannan attajiri mai suna Alhaji Alhassan fan shekara ya zo da masu aiki sun aune guri za su gina shaguna a guri gurin nan kuma fadi ne na ruwa na reka wanda ya shiga cikin gari kuma hanya ce ta cikin garin fan shekara kusan tsohuwar hanya ce kowa nan yake bi amma ya zo ya ce su abin da yake bayani akai kanif da ce ta siyan da mutane shi kuma ya siya a hannunsu mun nemi ba mu takardu bai ba mu ba mun nemi hanyar da za mu bi mu samu maslaha da shi ya ki yadda mun tawaga mutanen gari da dattawa mun je har ofis mun same bisa maslaha inda za a warware wannan matsala inda wanda suka sai mai da gurin ya mayan musu da kuɗin su mu iban mu da su da shi muna ganin mutuncin shi amma bawan Allah nan ya haƙiƙice shi su yi a hannun yan kanabda mun nuna mai wannan gwiwa tunda sai ibra a gina shi ba yau kai wayo gari mun tayi mun ga motocin yan sanda guda uku da diga da tebura an zo haka shaguna a gurin to amma alhamdulillah mun kwantar da hankalin jama'a domin abin ya ne bai zo fitina ma muka hana kuma wasu daga cikin wakilan reka sun zo sun nuna wa wayannan yan sanda fat na ruwa wajen guda shida wanda suka fita wannan gunda za a zo a gine yanzu dai ga wani kato nan guda daya ina gani wanda ya wuce ta kan wannan guri akwai wani bayan sa ne akwai pipe guda biyar bayan shi shi wannan 60 ne akwai 40 akwai 32 pipe ne guda shida a hada a gurin filin shi isa ma tun asali masu gona ma gwamnati tana su gina abin ya zama hanya ce mutanen gari suke bi gwamnati ta yi kamfanin cikin masu filayen gurin nan gurin ya zama hanya tintintini shi kuma yanzu kawai ibita wata hanya ta daban ganin mai unguwa ne fa yake faɗan wannan tarihi wannan tarihi da nake baku guri a haka yake kuma jama'ar gari sanin magadan gun ma ran da muka je da su gurin suka ce in har gwamnati ta iya bada gurin wani imallaka to su ma da su mallaki gurin su wai ka san su ma ke mun san su ma muna tare su yanzu a cikin garin ainihin gona iyayensu ce amma yau gashi sai ya zo cewa wai kanibla ta sai mai da guri da muka takura sai ce kanibda ta sayar da wasu mutane shi kuma ya bawa mutane ya zancen ya zama biyu kenan sai ya zama guda biyu kuma kanmu yanzu hanya biyu ke mana yanzu ta karshe da muka je muka zauna da jama'a gari sai ya nuna mana cewa shi ba gurin nan siyan sa'i bahi da hurumi da shi kuma si sai ya gina idan ma mun takura hukuma ce da hukuma za mu yi fan shekaran ma gaba ɗaya hukuma ta tashin ta in ta tashi ta gaba ɗaya ta da ta wani guri wannan abu ne na hukuma muka ce to in ba hukuma ta tashe mu to ta tashe mu akan dalilin wannan guri amma wannan hanya wallahi tallahi mu jama'ar gari ba za mu bari a gina ta ba muna sanar da hukuma ta sani da kyakkyawan manufa ba za mu bari a gine mana hanyar da jama'a suke bi ba kuma pipe din ruwa da ya tafi gwauron dutse ta nan gun ya bi jama'ar cikin birni da suke shan ruwa ta kan wannan gun yake so ya gina su ma su kawo dauki akan hakkin su domin suna da hakki domin an gina gun nan billahi lazi za su hana tsasar ruwa nan gaba domin gini za a yi foundation za a haka a yi gini a kai yanzu kowane matakai kuka bi don ganin kun yi taɓin alli da hukumomin da abin ya shafa tun a farko ko kuma kawai naɗe hannu kuka kuka zauna duk inda ya kamata mu mun buka mun rubuta takarda mun kai kanubda mun rubuta takarda mun kawai shugaban karamar hukuma mun rubuta takarda mun kai majalisa duk inda ya kamata mu kai takarda mun kai domin su shiga cikin wannan abin kafin abin ya lalace saboda haka mu muna goyon bayan zaman lafiya kowa ya zauna lafiya a gari amma muna ƙara sanar da hukuma ta ɗauki matakin da ida ce ba sai abu ya lalace a zo a ce a kamo wani a kamo wani ba mun gaya mutanen gari gaskiya ba za a yi ba kuma mun hana amma kafin abu ya lalace hukuma ta shiga ciki mutum ɗaya ba zai zo shi shi kaɗai ya yi ra'ayinsa abin da ya ga dama a gari ba ya fi shekara saba'in a fan shekara bai taba tunanin zai gina wannan goma amma yau kawai ganin fili a saraka an mai da gu hanya jama'a sun zo sun mai da guri ana bi ya zo ya je ya biyo wata hanya daban zai gina shaguna yana da gidaje a garin nan da yawa mutumin nan san zuciya ne da kin Allah ma yana da kadarori a fan shekara sun gidaje sun fadari a fan shekara amma wani abu da isa a cikin zuciyar shi ya zo bakin titi gefen kwalta yana so ya gina titina mutumin da ya ce siya ya yi kuma to siya i mun ce ma idan siya i waɗanda ya siya mai musu da kuɗin su shi muna ganin mutuncin shi mu yaban mu da su to tunda kuna ganin mutuncin sa me zai hana a je a zauna a yar mutuncin a cikin gida ala kusba wanda iji ba wanda ya gani mun tashi da mutane mota shi da muka yi muka tafi har ofis ɗinsa da dattawan gari muka zauna da shi muka nuna masa matsalolin wannan abin da yake so ko wataƙila baka naɗa rawani ba ne sanda za ka ji a bayan ma ni mai anguwa akwai wakilin daga ci akwai sarar hakimai na gargajiya wannan dagaci ya wakilta su kowanne da rawani wajen mu bakwai ka yi rawanin kuma kowa da rawanin sa ije gaban sa ikalle mu in nuna mana cewa shi abokin sarki ne ya san kowa nuna mana ma iba mu da mutunci mu mutanen garin gaba daya abin da yake bukata i gadara ma imana duk wani wanda i ilimin boko a fashe kara hannun sa aka ilimin su sun taimaki mutanen fashe kara yanzu mutanen fashe kara ba sa kaunar sa saboda haka sai ya gina gurin sa to mu muna kira da babban murya muna kira kuma hukuma su shiga cikin wannan lamari ba za mu yi rigima da shi ba a matsayin sa na da tijo uba a gurin mu amma ba zai gina mana hanya ba muna kira da gwamnati kan wannan to eh, sunana Ibrahim na Banshekara Youth Development Association Ibrahim wa Ibrahim Hassan chairman committee na Banshekara Youth Development Association alhamdulillahi kamar inda mai magana yi na farko yau mun tsinci kanmu a cikin wani kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun samu kanmu da motocin 'yan sanda da bindigu sun zo sun tsaya a kan za su zo an ɗebo su su gina titi a dan sanda zai gina titi ne dan sanda ni na tinkare su a matsayina na ciyaman na ce yan labai mai kakuna suka ce turo su akai na ce to ya za a turo ku ga dibishin muna da shi na ban shekara muna da area command na ban shekara amma a turo ku daga wani gurin a ce ku zo ku tsaya dan za a toshe mutane hanya suka ce su ba su san komai ba turo su ake na ce to wannan harkar dai muna on process muna bin matakai na shari'a mun tura takarda ga suru ga kanibda sannan mun yi kwabi da md na water board mun yi zuwa majalisa mun yi area command mun yi ss mun yi abin nan zuwa ga dss na local gama a jiya ma muka je majalisar dokoki ta jihar kano muka samu dan majalisar mu memba muka bashi kwabi akan zai haɗa mu da shugaban majalisa akan cewa ga halin da ake ciki mun samu kan muna jin wai wai wai a wani ma dan majalisa yana da hannu a ciki a cikin wannan harkar da aka zo aka yi to don haka yanzu dan majalisar muke jira mai wakiltar kumbotso muna jiransa zai haɗa mu da mai girma sifika akan wannan matsala sannan kuma muna kira ga mai girma cp je ya zo garin fashekara ya kawo ziyara kuma mutanen fashekara sun tare shi sun yi maraba da shi kuma su nema fatan alkhairi inda ya zo kano lafiya allah ya gama lafiya ana amfani da jami'ansa ana zuwa a tsorata jama'a a firgita mutane su zo da bindigu da motoci akan cewa wani mai kuɗi wanda yake ganin shi yana da kuɗi zai amfani da jami'an tsaro don a zo a hana mutane a ya ce fashi siya yayi mu ya ce to da ita ya siya a gurin waye siya ita ka da muka tura musu sun ce md baya ba da kan hanya mu abin da sakataren su ya gaya mana kenan md baya ba da kan hanya kuma yanzu su muke sauraro sun ce za su kirawo mu za su kirawo shi a yi magana su ma har yanzu ba su yi mana magana ba don ko a yanzu da suka zo na kira sakataren MD na Kanibda cewa to fa ga halin da ake ciki. Mu a matsayin mu na matasa na 'yan kungiya wanda muke ɗauki ba daɗi to fa mu ba za mu yarda da wannan tafiya ba. Yanzu muna kira ga mai girma gwamna da kuma MD na Karota a na Kanibda da kuma ita hukumar gidan ruwa akan cewa su kawo wa mutanen fanshe kara ɗauki.
to mai sauraro dangane da wannan batu dai mun tuntuɓi shi wannan attajiri da ake zargi da wannan yunkurin gine kan hanya da kuma kan manyan fayif-fayif ko wance bututu na ruwa amma dai abin da ya shaida mana ya ce shi guri gwamnati ce ta raba wa 'yan siyasa wai irin ihsanin nan da ake musu shi kuma ya taimaka ya siya a gurinsu don haka shi ma siyaye amma dai bai gina ba kuma bai ko haka fandishi ba amma dai yana dako shi ba shi da ruwa da tsaki gwamnati ce take da wannan abubuwa kamar yadda ya ambata shi siyaye a gurin waɗancan mutane 'yan siyasa da gwamnati ta raba musu ɗan irin insanin nan da ake wa 'yan siyasa kuma ya zuwa yanzu ya ce wannan al'umma sai dai su yi magana da hukumomin gwamnati ko da gwamnati amma ba da shi ba kuma abin da ya shafi irin wannan abu ba abin da ya dame shi bane ba don haka abin da ya damu gwamnati ne da al'umma gwamnati za ta iya yin komai akan duk abin da take so shi ba huruminsa bane ba wannan shine a takaice bayanan da ya mana a yayin da muka tantabe shi akan wannan batu kuma ba za mu tsaya iya haka ba za mu ci gaba da bibiya musamman daga bangarorin da abin ya shafa don jin ina aka kwana kuma ina za a tashi akan wannan batu fatan dai al'umma a ci gaba da yin wa al'amura duba na tsanaki ta yadda za a ƙaurace wa haɗewar kashi kamar yadda a wannan karan manya suka shiga ciki kashin bai riga ya haɗe ba kowanne ya zauna a inda yake aka bi abin ta lumana kuma waɗannan magina suka kwashe kayansu suka koma ake kuma jiran dakon abin da su mahukunta za su ƙara aiwatarwa a kai ibrahim abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da fm muryar zamani